نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في أحكام الدماء والحدود باب في أحكام الدماء والحدود wannan babi yana magana dangane da bayani akan hukumce-hukumce na jinenai abin da ya shafi sakayya da diyya da kisasi wal hudud da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan da suke zamantowa sababi ne na yin haddi irin kamar mutum ya yi zina irin mutum ya yi wa wani ƙazafi irin ya zamanto mutum ya sha giya ko ya tafi ya yi sata da makamantansu Mm.
ولا تقتل نفس بنفس إلا بنية عادلة wala tuqtalu nafsin bi nafsin ba a kashewa rai a dalilin ta kashe wani rai illa bi bayyinatin adilatin sai da shaida wanda take mutumniyar kirki an gane ko ba a kashewa mutum da zaran an ce shi ya kashewa ne sai an samu shaidu na kirki kuma su ma shaidun ba gamji gari ba shaidu mutanen kirki wanda an yarda da addininsu an yarda da maganarsu ba a taɓa samunsu sun yi ƙarya ba to yanzu a wannan lokaci in suka ce tabbas a gabanmu aka yi shi ya kashe shi to a wannan lokacin sai a kashe shi saboda an samu shaida wanda take cikakkiya adila wanda ana kyautata musu da zato
أو باعتراف au bi itirafin ko kuma inda mutum shi ya yi furuci da kanshi aka zo ake cewa wa ya kashe wani ya ce wallahi ni na kashe shi ai ya ɓata min rai ne kawai na kashe shi abin da za a yi abin da za a yi to yanzu wannan a wannan lokacin tun da shi ya faɗa da kanshi to yin furici mutum ya yi furici da kanshi ya ce shi ya aikata kaza wannan shine sayyidu shuhud daga cikin shaidu babu shaidar da tafi kai ka yi wa kanka shaida in dai kai ka ce kai kai abu laifi ne ka aikata kuma aka ga cewa lafiyar ka kalau ba irin wanda a kunce ba kake wani lokacin ka kunce wani lokacin ka ɗarmu da kanka ba ka da lahiyar ka garau a ɗarma kake ras to yanzu a wannan lokacin inda kai furci da kanka za a- za a gaskata maganar ka don wani wanda ya zo ya ce ba kai ba kai shine za a ɗauka a matsayin ba shi da lafiya
أو بالقسامة إذا وجبت aw bil qasamati ko kuma da kasama shine rantsuwa ta kasama idza wajabat idan rantsuwa ta kasama ta wajaba rantsuwa ta kasama ita kuma tana wajaba ce idan ya zamanto an samu an samu subutul law guda daya an gane ko da kuka zo shi wanda aka kashe kun zo ku yana uhamal yana dahwara yake cewa wane ya kashe ni wane ya kashe ni amma babu wanda aka yi abin a gaban shi kuma wannan nan bayyana to yanzu tun da ya ce wane ya kashe shi akwai alamar shikin ya kashe shi wannan shine alama ta ɗaya kenan to wannan ita kaɗai ba za ta sa ba a kashe wancan mutumin sai ya zama to a cikin dangin shi shi wanda aka kashe ɗin wannan ɗiyan shi da yayin shi da ƙannin shi an zo an tattaru a yi rantsuwa hamsin a ce mun rantse da Allah wani shi ya kashe shi mun rantse da Allah wani shi ya kashe shi kowa ya rantsuwa daga cikin su hala samu rantsuwa hamsin to yanzu a wannan lokacin sai a tsaye da haddi akan shi ma a kashe shi Mm.
يقسم الولاة خمسين يمينا Mm.
ويستحقون الدم Mm.
ولا يحرم في العمد أقل من من رجلين alwulatu majibinta lamarin shi wannan wanda ya rasu yuqsimu 50 yaminan suna yin rantsuwa rantsuwa 50 bayan an samu ɗaya daga cikin alamomi ko kuma da kuka zo ku a mace kuka tarro shi amma kuka tarro in su yara suna wasa kai yara wannan ya aka yi haɗira suka ce wala wani ne ɗan suna haɗa da shi kawai daɓa mishi kuwa yana ina aka ce yayi na yanzu yara shaida su ba shaida ba ce yaro dan karami ba za ka ce ba shi shaida shi ne ana tambayar ka ina shaidar ka a- a kurkuku a bariki ka zo ka da yaro bai wuce ba shekara goma ai ya zage ka Mm. to yanzu wannan hallo sai a yi rantsuwa hamsin saboda wannan alama ce ta cewa ya lalle da kamshin gaskiyar su kuma an- musamman ma a ce an san ko sun haɗa yarinya da shi kaga ko da ƙarin cakwa kenan wa yastahiluna dama sai su cancanci jinin ɗan uwansu wanda aka kashe ya a zubar musu da jinin wancan shi ma wanda suke tuhumar shi to wala ya halifu fil amdi aqallu min rajulaini karanci da mutum biyu ba za su yi rantsuwa ba a cikin a cikin kisa na ganganci karamci da mutum biyu ba za su yi rantsuwa ba a cikin kisa na ganganci abin da yake nufi idan ya zamanto wanda aka kashe da gangamu ne aka kashe shi to amma babu shaidu guda biyu adalai mutum ɗaya ne yana nan aka kashe shi to yanzu amma yana da kwai yan uwa kawai mutum biyu daga cikinsu ko sama da biyu su zo su sai rantsuwar wannan hamsin amma a ce mutum ɗaya shi kaɗai ya rantsu hamsin ba zai yi ba inda yake san ganganci ne Mm.
ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد wala yuqtalu bil qasamati aktharu min rajulin wahidin ba a kashewa sama da mutum ɗaya bil qasamati ta hanyar kasama da aka yi rantsuwan nan da aka yi hamsin Mm.
وإنما تجب القسامة بقول الميت da mi inda fulani عند فلان أو بشه- أو بشاهد على القتل Mm.
أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد lam ذلك ya'ish thumma ya'ishu ba'da zalika ko Mm.
to shikenan malam yace wa inna ma tajibu alqasamatu sani dai kasama wannan rantsuwar hamsin tana wajaba ne bi qaulil mayyit inda wanda ya rasu ya faɗa lokacin da kuka tarro shi kuka je yana cewa da mi inda fulani wani shine ya zubar da jini na wani shine ya zubar da jini na ba wata magana da yake faɗi sai wannan kawai yana jada kai kawai sai je kuka yi kawai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yanzu wannan tun da yake da mi inda fulani kin wannan to dole ku nema mashaƙin shi ku yan uwan shi sai a je a yi rantsuwa hamsin akan cewa na shi ya kashe shi ɗaya kenan au bi shahidin alal qatili ko kuma a samu shaida ɗaya tal shi da idan shi ya ga wani shi ya kashe shi tabbas mai hankali mutumin kirki kamulalle ya ga wani lokacin da ya dabawa wani ya kuwa kuma yana zage ta kawai ya faɗi ya mutu to shaida ɗaya ba ta da ba hukunci da ita dole sai an samu shaidu shaidu biyu mutanen kirki to yanzu sai a samu me sai a samu wannan wanda za su tsaya su yi rantsuwa hamsin ita za ta zamna a matsayin shaidar guda au bi shahidai ne alal jurhi ko kuma ya zamanto an samu shaidu guda biyu mutanen kirki akan cewa wane shi ya yi wa wane rauni sun mai ishu ba da zalika wa ya akulu wa ya shirau sannan kuma ya rayu bayan wannan rauni da aka mishi yana cin abinci yana shan abin sha wane tabbas shi ya kaɗe shi a moto tunda ya kaɗe shi a moto aka kai shi likita ya ɗan yi kwana biyu kawai sai ya rasu to wannan shi ma za a iya za a iya yin ƙasa ma tau فإذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا to shi kenan wa idana kala mudda uddami idan waɗanda suka yi da'awar cewa wane shi ya zubar jinin ɗan uwansu suka hannu suka ce ba za su yi rantsuwan na hamsin ba aka ce to tunda dai mutum ɗaya a cikin 'yan ungulku ya ce ya ga wane shi ya kashe shi kun iya rantsewa su hamsin akan cewa lalle wane nan shi ya kashe mu kuɗin ma suka ce a'a mu da mu gani ba da idan ba za mu rantse ba da Allah al'amuran rantsuwa girma gare shi to yanzu ya za a yi halaful mudda'a alaihim hamsi ne mina idan waɗanda ake da'awar cewa su suka kashe wani ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba ne to su ma sai su zo su rantse su hamsin eh, su su- su rantse su yi rantsuwa hamsin in kuma mutum ɗaya ne ake da'awar cewa shi ya kashe wani shi ma sai ya zo ya rantse hamsin ya ce ba ni na kashewa na ba na rantse da Allah ba ni na kashewa na ba shi kenan wannan tuhumar da ake mishi ya goge ta tau فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده ح- حلف الخمسين to fa in lam yajid man yahlifu min wulatihi idan ya zamanto ba a samu ba wanda zai yi rantsuwa daga cikin majibinta al'amarin shi wannan wanda ake tunanin cewa shi ya kashe din ma'ahu tare da shi ghairal mudda'a alaihi in banda wanda ake jifan shi da shi shi ya kashe wani shine al mudda'a alaihi wahdahu shi kadai to halaful khamsina sai ya rantse rantsuwar hamsin shi kadai zai tashi ya tsaya a gama alƙali ya zama to a cikin dangin shi an kira suka cewa ne mu ba za mu bi ba kawai mu kashe kanmu muna ji muna gani an ce wani ya ce shi ya kashe shi kuma mu da ba wani dama tarso ba muke da sha za mu zo mu mushi rantsuwa ina ga mu can ta yi mishi na'am to ya tashi ya tsaya a gaba da kali kawai ya ta zabga rantsuwa sai ya yi hamsin na'am ana kirgawa yake to ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا to da za a yi da awar kisan akan wata jama'a a ce su wane su suka kashe wane to yanzu in kowa yana so zai fita daga cikinsu to halafa kullu wahidin hamsin ne min kowane ɗaya daga cikinsu zai tsaya ne ya rantsuwa hamsin akan cewa shi wallahi ba shi ya kashe wane ba kuma ba sawa hannun shi a cikin kisan wane
ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا to shi kenan hamsuna rajulan mutane hamsin su ne za su yi hamsina yaminan rantsuwa hamsin minal wulati daga cikin majibinta al'amari na wanda aka kashe fi tsalabin dami a cikin neman jinin ɗan uwansu da aka kashe wato akan cewa dole sai an kashe wanda ya kashe ɗan uwansu to in ya zama to family ne babba to sai a samu mutum hamsin a cikin wannan family ɗin kowa ya yi rantsuwa ɗaiɗai shi kenan sai a sai a ɗauka musu fansar ɗan uwansu da aka kashe musu tau وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان idan sun zamanto karamci ne daga hamsin to sai a raba rantsuwoyin a kansu in sun kai su 25 kowa rantsuwa bibi zai a hoto inda maza da mata ne sai a haɗa lizzakari misul hazil unsayin
ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطي بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة to shi kenan wala ta halifu mura'atun fil amdi mace ba a shigar da ita cikin rantsuwar wannan hamsin da za a yi a cikin kisa na ganganci da aka yi idan da gangam ne aka kashe musu dan uwansu wanda ake tunanin cewa wane ya kashe shi kuma da gangam ne ya kashe shi ko saboda wani rikici ne na wata gona kawai biya kawai ran shi ya ɓace shi kuma ya kashe shi ya kauda shi daga duniya amma lokacin da ya kashe shi su biyar haka ne a gona sai wani can yana sari ya tsinkayi ya buga mishi ya buga mishi sungumi amma kawai ya je da ya zo ya gan shi kawai ya gan shi buka a mace to yanzu wani an samu subutun lausu guda ɗaya to sai a sai a yi wannan rantsuwar hamsin to a wannan irin wannan rantsuwar ba za a saba mace wa tahliful warathatu fil khata'i bi qadri ma yarithuna min ad-diyya magada suna yin rantsuwa a cikin kisa na ganganci da aka yi wa ɗan uwansu gwalgwadon abin da za su iya cin gado na diyya gwalgwadon yadda za su yi gado a cikin diyya min rajulin aw imra'atin namiji ne ko mace ce ne Mm.
وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا من- نصيبا منها to fa in inkasarat yaminun idan aka samu wata rantsuwa ta yi bare alaihim akan su magadan da aka zo wajen magada ga mata ga maza kowa daga cikin su za a yi zakari misul hazil unsaini ne ya zamanto namiji guda biyar ne mace guda uku yanzu guda takwas ne ko to da aka zo za a raba rantsuwa hamsin a kansu ya za a yi su takwas ne namiji biyar mace uku
su ne maza biyar ne kowane a ƙaddara musu ya rantsuwa takwas takwas ba takwas takwas arba'in kenan
ko kuma Ta.
su uku ne biyu biyu su yi hudu- eh, su yi uku uku ɗaya ta hudu ya za a yi ba ya yi ba ya dai su yi bakwai bakwai su wancan mazan biyar ya zama to talatin da biyar Biyu biyu.
eh su mata uku in suka yi uku uku ta koma arba'in da biyar sauran rantsuwa nawa Biyar.
sauran rantsuwa biyar to rantsuwa biyar din nan yanzu kaga su mata a cikin su dole ya an samu uku uku uku da ɗaya da ɗaya uku da rabi rabi ne za su yi kowace daga ciki to amma saboda babu rabin rantsuwa an samu kasar na'am karyayya to shine yanzu su wa'annan matan kowace ya bata ɗaya ɗaya ta zama to hudu sauran guda biyar ak- guda biyar akan a cikin maza guda biyu za su yi shine idan aka samu bare rantsuwa bare bayan an lissafa gwargwadon yadda za su ci gado sai aka samu ba- rantsuwa bare to halafaha aktharuhum nasiban minha wanda ya fi su samun rabo wanda ya fi su yawan rabo daga cikin wannan a daga cikin wannan rantsuwar to shi da ya rantse ta da ya zamanto su mata, mata dama suna da rabi-rabi a cikinta ta yanzu su za a damkawa kowace guda-guda za a damka mata tunda kowace tana da rabin rantsuwa to he sai kowa ce ta ta rantse guda-guda yanzu sai kuma guda biyar kan ce ta yi saura guda biyar kan maza su suka fi kowa yawan rabu sai su rantse ta an gane ko to وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان to idan hadara ba'du waratsati diyatil khadai idan shashe daga cikin waɗanda za su ci gadon diyar da aka kai kisa na kuskure ya halarto lam yakul lahu budd to ba makawa dole ne an ya halifa jami'al aimani ya rantse ya rantsuwa duka rantsuwan na hamsin
ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث sannan kuma dukkan wanda zai zo bayan shi sai ya rantse gwargwado yadda zai samu rabo na gado ana abin da yake nufi da aka zo mutum ne aka kashe yana da kwai ɗiya ɗiya sun kai goma amma ɗan shi ɗaya ne kaɗai a murya sauran guda taran duka sun fanɗara duniya wani yana lagos wani yana durku wani yana can arlit wani wani yana anata wani yana can ghana kawai hejila kowa aka kira shi a salula gashi babanku an kashe shi amma an ce wani ne ya kashe shi to yanzu wannan da aka ce wani ne ya kashe shi mutum ɗaya ne ya ga lokacin da aka kashe shi amma akan kuskure ne ya kashe shi to yanzu kan ya zo kan a tabbatar da cewa sai an biya diya dole ne sai an yi rantsuwa hamsin shi wanda yake garin na nan gida shi zai je shi gurin alƙali ya rantsuwa hamsin cir in ya rantsuwa hamsin cir yanzu an samu diya kamila to duk wanda ya zo shi in ya je shi sai ya rantse daidai gwargwadon yadda zai samu rabo shi a wanda bisanin ya a wanda bisa na daidai gwargwadon da zai samu rabo haka zai rantsi ba zai rantsuwa hamsin ba shi in su goma ne a gidansu yanzu shi wannan da ya zo ya rantsuwa hamsin shi dama shi ya janyo musu cin gadon ne duka an gane ko yawa alhamdulillah to yanzu da da- da ɗaya ya zo daga cikinsu a cikin su goma yanzu a goma kenan kowa rantsuwa biyar biyar gare shi to duk wanda ya zo daga cikinsu sai ya je gaban alƙali ya yi rantsuwa biyar sai kuma a bashi gadon shi ya tafi da shi kowa daga cikinsu Mm.
rantsuwan ne za ta hudu a mutum gadin shi eh ita za ta wuce mishi gadon shi ba in yi wasa ya kuma eh.